الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين wannan shine darasinmu ko zamanmu na goma sha uku kenan ko a cikin babu sadis za mu tashi fi tafsiri bin ra'ayi aw al-ijtihad aw al-aql na dirasatun fi usul tafsir na ustad dr muhammad kabir yunus na garin kano rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wannan fakra ko wannan babi za mu yi bayani kan fi tafsiri bin ra'ayi أو الاجتهاد أو العقل أنا تفسير بالرأي تفسير بالاجتهاد تفسير بالعقل تو فصلي نفرقو زي زمنتو تمهيد زي شرح مي أكن في دا الرأي دا الاجتهاد دا العقل فصلي نبيو زي مغانا كون حجية التفسير بالاجتهاد كو بالرأي كو بالعقل سنن ضوابط كنشي سنن أوجه نتفسير بالرأي كو بالاجتهاد كو بالعقل fasali na farko fakarakin da ke cikin shi akwai guda uku mustalahul ra'ayi da mustalahul ijtihad da mustalahul aql ar-ra'yu fakara ta ula ta farko kenan fil lugha ma'khudh min ra'a yara ru'yatan wa ra'yan an gane ko kenan daga nan an ka samu shi ya gani ويطلق الرأي ويراد به الاعتقاد والعقل wani lokaci ana amfani da kalma ta al-ra'ayu ana nufin aqidar mutum ko hankalinsa wa tadbir ko ko yadda yake tafiyar da al'amura wa nazar ko yadda yake kallon abu wa ta'ammul ko yadda yake zarfafa tunani kan abu to wannan madda ta ru'ya cikin alqur'ani tana zakkuwa akan ar-ru'ya al-hissiyya ru'ya ta ganin abinda ake gani da ido wa alar ru'yatil ma'anawiyya da wanda ba da ido ake ganin ta ba an gane ko ma'ana ra'ayi na gani na zuciya na farko gani na ido kamar inda Allah ce falan ma janna alaihi layu ra'a kaukaban ko ba kan bane idh ra'a naran fa qala li ahlihim kuthu a cikin kissa ta annabi Musa na biyu kuma ma kadhaba al fuadu ma ra'a ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ما لن يتشي وهذه كلها دكا وأن تدل على الاعتقاد ترى نفن abinda mutum ya kudurta na niyya ya yi itikadin sa wazzan da abinda yake zato an gane ko والرأي في الاصطلاح يطلق ويراد به ثلاث معاني كنا إن أنكي إطلاق كلمة الرأي أنا نفن أبو أكو دشي اصطلاحي نما لمي kaga kenan in guda ka sani ya kamata sauran su ma ka san su na farko al-i'tiqad ana nufin abinda mutum ya kudurta wa khassatan idza kana batilan musamman in ya zamanto aqida ce ta ƙarya wa an hawan ko son rai وهو الذي جاء ذمه عن السلف shine an ka samu magabata suna zammukin wannan musamman ra'ayi ka gabatar da shi akan nafsi ko ko ra'ayi wanda bai tare da wata hujja wadda take karfafa shi ta nafsi al ijtihad wani lokaci an ka ce ar ra'ayu ana nuhin ijtihadi wa bidhalika arrafa kullum min abi ya'al al hanbali wa abi al walid al baji al maliki nan ijtihadi in an ka ce an ra'ayu wato an ka ce abu walid albaji ya ce an ra'ayu idraku sawabi hukmin ka gane dacewa wani hukunci lam yunassa alaihi amma nasi bai zo da shi ba wa qabla istikhraj sawab wa qila waɗansu malamai sun ka ce istikhraj sawabul aqiba a fitar da daidai din karkon abu ka diba ka gani ka ce kai wanga abu da gani a ra'ayina ba zai kai labari ba wal wani lokaci kuma an kace qiyas ar ra'ayu ana nufin al qiyas ومنه تسمية فقهاء العراق بأصحاب الرأي ما لهم فكه العراق أنا كنس أصحاب الرأي أي أصحاب القياس أنا نفهم أصحاب القياس سبو غالبي سن يويتين قياسي سبو أهل العراق nassi bai galibi ba su tare da nassi saboda ba madina suke ba ba makka ba inda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa sun karayu shi yasa galibi suke ijtihadi ba sai mun tsawaita magana ba shi ko ijtihadi in an ka ambace shi fa huwa fil lugha min al jahdi wal juhd bi fath al jim wa dammiha kira ana majimun fatha ana mata damma wa huwa taqa ana nufin iko ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به والمشقة da wahala amma waƙila waɗansu malamai sun ce aljahadu in an kai fatha almashaqqa ana nufin wahala wal juhudu kuma ana nufin alwusdu abinda kake da ikon yi yalwa kenan wal ijtihadu akhdhu nafsi bi badl at-taqa kina an ce kai ijtihadi akhdhu nafsi ka riƙe rayuwarka ma'ana ka sa ta wani abu bi badl at-taqa iya kokarinka wa tuhmalu ala al-mashaqqa ka ɗauki rayuwarka akan abin da ke da wahala don ka zartar da shi jahattu ra'ayi washtahattuhu ma'ana na tsaya na yi tunani kan mas'ala at'abtuhu bil fikri na wahalar da tunanina wa amma fil istilah amma wajen istilahi akwai ta'rifata da dama za a ɗauki koda ɗaya daga cikin su bazlul mujtahidi malami wanda ya kai daraja ta ijtihadi wanda zai yi istinbatin mas'ala karkashin nasoshi wus'ahu ya iya iya kokarin shi kenan bazala wus'ahu fi talabil ilmi ya nemi ilmi bi ahkami shari'a da kuma hukuncin shari'a ga mas'ala babu nassi sai a ce to a nemo nassi a ya za a yi kina a nemo ka'idodi da nassoshin da za su fitar da mas'ala ko haram ko halat ko wajibi ko mandubi ko mustahabi an gane ko yawwa shi yasa ma wasu sun kace abinda ake nufi da shi wato ka yi iya ƙoƙarinka yanzu kaga misali wani ya ce to koko a kawo ayar da ta ce halatta na a sha koko don babu inda Allah ce ya ayyu hallazi na amanu ishirabu koko babu hadisi ya ayyu hallazi na amanu kuma za ce ce ishirabu koko to yanzu ya zamu yi sai mu koma zuwa ga adillal amma alqawaid na istinbat fi usul alfiqh da alqawaid alfiqhiyya wanda malamai sun yi rubuce rubuce akan su sai a ce Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ne ya halitta don ku don shi Allah babu ruwa ne da abinci kenan don ku an ka halitta duk abin da za ku ci ba zai cutar da ku ba al aslu fil ashiya al ibaha wal aslu fil ibadati al man'u ita ibada hani a asali gare ta sai in an samu abin da ya ce ayi kuma ga yadda za a yi an gane ko amma asalin abubuwa shikenan ko ne ce maka a'a ina aya ko hadisi da suka ce kasa tc ko shadda ya ayyuhal ladina amanu ilbasu tc shaka bida an gane ko ko wani mantur da aka ce ma seko seko tsohon mantur ko ba haka ba ya ce bai ga ayar da ta ce a sa seko ba don haka sa seko haramun na to kaga irin waɗannan duk abubuwa ne waɗanda a ilmance an rage an wuce su don akwai dalilansu to shi kuma annabaru kenan huwal fikru aw taraddud shine kai tunani ko taraddur kai kai da kawo taraddudul zihin kai da kawo na tunani na kwakwalwa baina anha'id daruriyat tsakanin abubuwa waɗanda suke daruri dole ne Waƙila waɗansu malamai sun kace tafakkurun naziri mutum yayi tunani fi halil manzuri fihi game da abin da yake tunani a cikin sa talaban lil ilmi don ya kai ga ilimi bima huwa nazirun fihi game da abin da yake wato nazari a cikinsa aule galabati zanni ko ko in bai kai ga ilimi ba ya kai ga zanto zato wanda ya rinjaya in kana min ma tariquhu galabatu zanni in ya kasance abinda a hanyar shi tariquhu hanyar shi galabatu zanni zato wanda an rinjayi ya rinjayi akwai abinda baka iya kai qat'a kace haka ne hukuncin sa sai dai kace a'a galabatu zanni ta rinjayar da bangare kaza akan bangare kaza saboda dalili na da kaza da kaza da kaza da kaza ina fata an fahimta to shi ko mustalah na al-aql an gane ko malam yace lamma kana ar-ra'yu wal ijtihad wan nazar wal fikr da an kace ar-ra'yu da ijtihadi da nazari da fikri na tunani kina an nazaru kallo cikin al'amari al-fikr tunani shi ma an nazaru ana iya amfani da shi zuwa ga uh, abin nan tunani na, gani- na- na- na- na zuciya ko ko gani na ido nazartu fil kitabi cikin littafi an gane ko nazartu fil mas'ala na yi tunani a cikin mas'ala ta ganin ba da ido ba ne sannan shi ilimi in yayi ta'addi zuwa ga maf'uli guda yana nufin sanin abu an gane ko alimtu zaidan na san zaidu amma kuma in yayi ta'addi zuwa ga maf'uli biyu to yana nufin nisba huk tabbatar da hukunci alimtu zaidan aliman na san zaidu yana da ilimi kaga asnaftu al-ilma ilayhi wa nafaitu anhu al-jahl shi kuma al-aqlu yutlaqu wa yuradu marad- mu'a- ma'anin muta'addida ana nufin abubuwa minha al-hijr shi ma hankali ana kiran shi al-hijr da ha karami hal fi zalika qasamul ladhi hijr annuha jam'i ne annuhya an gane ko inna fi zalika laayatin li ulil nuha wa huwa ma yakunu bihi tafkiru shi hankali da shine ake tunani wal istidlal kuma akafa hujja da dalili wa tarkibu tasawurati a hada tasawurat an gane ko wata tasdiqatu da tasdiqatu to kaga tasawuratu da tasdiqatu ai sai a barka mas'aloli ne na farko na usul fiqh at-taswir wa tasdiq eh an ka ce at-taswir shine a dauko kalima ba a hada ta da wata ba kai taswiri kenan in ka ce muhammad sawwarta kai tasawurin akwai wani mutum da aka ce ma zatin dan adam muhammadu in ka dauko kalima ta jalisun ka gane ko ka yi tunanin wani abu da aka yi wanda aka ce ma zama to ana kiran shi at-tasawwur mala abdullahi at-tasdiq kuma in ka hada su kace muhammadun jalisun to nan na kenan ka hada su wanda yanzu ko a ce gaskiya ne ko a ce ƙarya ne kenan yasluhu alaihi as-sidq wal kadhib wa hiya al-quwwa al-muhayyi'a shine karfi na tunani wanda yake muhayyi'a wanda take shiryar da dan adam ta bashi dama yayin shiri li qabulil ilmi karbar ilmi wahiya wa yuradu biha addiya wani lokaci an kace al'aqalu diya ake nufi wal malja'u wani lokacin kuma ana nufin al malja'u wurin da zaka samu mafaka shine malaman zuwa suke cewa mai kyauta amma fil istilahi ulama amma wajen malamai ikhtilafin ibarat kin su sun zo wasu sun kace abinda ake nufi da al'aqlu annahu gharizatun dabi'a shine gariza wa ƙuwatun ƙarfi ne fitriyatun na fitra na ɗabi'a fil insani a cikin ɗan adam wasu kuma sun kace annahu ulumun daruriya ilimi na na asali na yaƙini nan na darura ana nuhin yaƙini au darbun min al-ulumi daruriya ko ko wani nau'i na na ilimi yana kusa ga yaƙini amma bai kai ga yaƙini ba sun kawo magana ta ah, imam abu hamid al-ghazali cikin littafinsa al-ihya ihya ulumuddin ya ce ita kalima ta al'aqlu ismun yutlaqu bil ishtiraki ala ma'anin arba'a in an ka ce al'aqlu yayi ishtiraki yayi tarayya cikin ma'ana guda hudu shi a wajen shi misali na farko al-wasfu alladhi yufariqu bihi al-insan al-baha'im siffar da ɗan adam yake bambanta da dabba yan an ka ce wancan yana da hankali ce wancan bai da hankali kamar dabba shi ke abu na biyu al'ulumun lati ta khruju ilal wujudi fi zalika tiflul mumayyiz su ne ilmin mukka da suke fitowa bayyana suka bayyana karara a cikin yaro al-mumayyiz wanda yake bambantawa bi jawazil ja'izati na abu ya zamanto ja'iz ne ya halatta yana yiwa wasu halatta mustahilati da abin da bai yiwa kaga yaro wanda bai girma ba bai san abin da yake yi ba sai ka bashi abin da bai iya dauka kuma ya karba amma wanda ya sani in ka bashi abin da bai iya dauka ba zai dauka ba at-tiflul mumayyiz ko al-waladul mumayyiz akwai hukumce hukumcen su cikin shari'a in ya je sayan kaya ko atlafa shay'an ko ko kaza abu na uku ulumun tustafadu min at-tajarub ya an ka ce hankali wani lokacin ana nufin ilmukan da mutum yake samu min at-tajarubi daga jarraba al'amura bi majaril ahwali da tafiya halaye an gane ko sun ka ce haifu anna man hannakathu tajarub wanda jarabawa ta rayuwa hannakathu sun ka sa mai ligizami asalin alhanak shine wato rufin baki to akwai abin da ake sawa kamar ligizami wanda ake hana doki gudu ko ko ana son shi gudu a jijjiga shi shine hannakathu tajarub kenan ma'ana jaraba yau da gobe ta saka kana da ligizami ba komi ne kake faɗa ba ba komi kake aikatawa ba ba komi kake bata lokacinka akan shi ba wa hazzabatu mazahib hanyoyi na rayuwa na yau da gobe hazzabatu sun ka tace ma hankali an gane ko sai ana cewa innahu aqilun fil ada wani ya san al'ada muna ganewa kinan bai jahilce ta ba shi yasa ma wani sha'ir yace akhu 70 ko akhu 80 na ina ganin na dai manta ko akhu 60 mujtami'an ashuddi yace na kama na tattaro karhi na kinan karhi na ya kai iya matuka yace wa najazani mudawaratu mudawaratu shu'uni najazani asalin annawajid jam'i ne najiza najiza shine haƙura da ake ciza da su a tamna najazani abin da ya sani haƙura na waɗanga da nike tamna sun ka hito mudawaratu shu'uni juyar da al'amurra ma'ana abin da ya sani ni kai matuƙa ga hankali shike nufi don haure in ya hito wanda ake tamna da shi kenan ka balaga abin da ya sani balaga na gane duniya nan balaga ta sanin duniya mudawaratu shu'uni juyar da al'amurra domin in kana mu'amala da mutane yanzu na zaka ganewa da mai kawo uzurin ƙarya da mai kawo uzuri na gaske da wanda kuma shi na tare da kai ba gaskiya bane yana tare da kai da wanda kuma yana tare da kai amma kuma bai da ƙarhi da wanda adda ƙarhi da wanda shi na nan a mutu in ma ana son a mutu ɗin to duk ɗai to yau da gobe na shi yasa hatta da annabawa Allah yana iya turo musu wahayi ya bayyana musu ɗinsu al'amura amma waɗansu al'amura sai ya bar su ya ce yau da gobe za ta ko gani walau na sha'u la arainakahum da muna so sai mu ce ma wani munafiki na amma fala araftahum bi simahum sai Allah ce bar su zaka gane su da sifofin su wala ta'rifannahum fi lahnil qawl eh in sun zo suna magana zaka gane su kaga yau da gobe ita za ta sa ka gane wane ne ya cancanta ka rike shi ya zamanto mutumin ka wane ne bai cancanta ba yau ko cikin diyanka in kana son aiki akwai wanda zaka sawa in dai daga gwa kansu akwai wanda in kana son aiki tambaye sa shi kai ka san an kari ko cikin matan ka in kana da mata fiye da daya akwai wanda da kasa ta aiki kasan ba a yi akwai da kasa ta aiki kasan za a yi na jazani mu dawo ratun shu'uni kenan haka na cikin mutane duk in kana mu'amala zaka gani Allah ya taimake mu to duk wannan ana kiran shi al-aql abu na hudu yace an tantahiya tilkal gariza wannan gariza tabi'a ta hankali ana itlaqin ta ila an ya'rifa sahibuha ma'abucin ta zai san awaqibal umuri karkon al'amura wa yaqba'u shahwa ya tankware ya rinjayi shawashi adda'iyata ila lazzati wadda take kiran shi zuwa ga lazza jin daɗi al'ajila magaugauci wa abin nan wa yaqharaha ya rinjayi shawashi sai a ce wani yana da hankali domin in ya ga yana son abu kuma shari'a ba ta so sai ya bari alamun hankali kenan duk abin da babu yarda Allah cin shi to babu shi cin shi to wannan hankali kenan amma nan na kahirai ba su da hankali saboda duk abin da ran so ga so su babu ruwan su da Allah ya yarda ko Allah bai yarda ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni ko bai umurni su dai inda suna so shi kenan kaga wannan ba hankali bane shi yasa in qur'ani yace mutane ba su da hankali cikin su wani hankali yake nufi kaga ni ya kamata ka bambanta yahuda Allah ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sace mi dalika bi annahum qaumun la yaqilun ba su da hankali ba ana rubin yahuda ba su da hankalin duniya ba a'a bal ma yanzu a duniya su ne gaba wajen ilimin technology da sauransu suna daga cikin na gaba gaba ko ba ka bane sun yi makamin nukiliya sun iya kere kere sun san wanda aka samu kuɗi a azare ba a tsace dukiyoyin kasashen mutane sun san da ake bautar da mutane a dora musu abin da na zalunci sun tattaushe duk manya manyan kasashe na duniya sun kulla alaka da su sun kulla alaka da America da Turai suna kisan mutane a duniya babu abin da ake yi na fata na fahimta ta amma wannan hankali suna da shi amma ba su da hankali da shari'a kenan sai ka bambanta ala ayyati hal malin ya kawo dirasal adadiyya na kalimomi na al'aql yake cewa irin da ake yadda ake dirasar adadiyya bari mu dan bada misali yace fa inna hadhihi al-kalima lam tadrid lam tarid fihi bi sighati al-ism an gane ko aw al-masdar kina al-aql bai zo da sighatu al-masdar ba cikin qur'ani ko sighatu al-ism wa inna ma ja'at bi sighati al-fi'l kaga wanda sai wanda ya san qur'ani yace madiyan marratan wahida fi'ili madi na hankali so guda zucin qur'ani wajen aqaluhu afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu yace wa mudari'an shi ko fi'ili mudari'i ta'qiluna mai ta'un yace ya zo wuri 24 kama fi suratul baqara da sauransu yace wa ya'qiluna fi'ili mudari'i shi kuma mai ya'un ya zo 22 marra so 22 an gane ko wa na'qilu shi ko fi'ili mudari'i na mufrad amma na jam'i na aqilu marratan wahida wuri guda ya zo a cikin suratul mulk wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir ya aqilu shi kuma mai ya'un shi ma yace ya zo wuri guda a cikin suratul ankabut aya ta 43 wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa alalimun kaga wannan misali ne ya baka ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya lil kalima al-qur'aniyya ko li mustalahin qur'ani ka ce kalima ta zo wuri kaza ga abinda take nufi ga abinda take nufi ga abinda take nufi to ba mu da irin wannan mutum kalima guda ta cika doka bai san tana dokan ma'ana goma ba cikin qur'ani kuma ya zo ya ce kullum haka zai fassara ta kaga akwai hatsari in muka duba imamu dama gari a cikin alwujuhun nazair sai kawo kalima ce tana dokan ma'ana kaza cikin alqur'ani don haka duk kalimomin qur'ani kalima 77439 sai ka hada su kai musu ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya sai rayuwarka ta kare baka ma kare ba sani ko mun fahimta ba tunda kalmar in ka dauke ta ba tare da takrar ba su dubu goma sha bakwai da wani abu to kaga kalma dubu goma sha bakwai duka ce kai musu karatu ina abin ba karami na ba muna ganewa yawwa kenan wanga misali na ya baka sai ka dauke shi kai aiki da shi al al sai dai cikin qur'ani isti'malul ismul muradif murad isti'mal isti'malul ismi isti'mal muradifati in qur'ani da amfani da kalma ta hankali tunda bata zo da suna ba bata zo da masdar ba ba shi ke nuna a bata zo ba babu abin da yake bada ma'anarta yana daga cikin irin abubuwan da mutane ba su ganewa dan kalimar da kaka nema bata zo ba to bincika wace kalima ce ko jumla ta bada wannan ma'ana muna da al-albab an gane ko jam'i na al-lubbu shine al-khalis shi ko al-aql asalin shi igiya ce wanda ake daurewa daga iqal ita zamanin bahaushe ce ma akala saboda tana daure ka ta haraka ka hada inda bai dace ba shi ko hankali ta tace bai yarda ka aikata abin da bai dace ba al ahlam nan ma ana nufin hankali an gane ko daga hulum ne ba wancan na mafarki ba amta amruhum ahlamuhum bi hadha nan ba mafarkin su ake nufi ba hankulan su annuha inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha al hijru hal fi dhalika qasamun li dhi hijr al qalbu afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha sai ka ta cikin balaga me yasa an ka ce maqalbu aqlu domin shi al al aqlu fi mahalli fi al qalbi mahalluhu al qalb an gane ko utliqa shay'u wa urida ma yahillu fihi an gane ko eh sannan qur'ani yana amfani da kalima ta al aqlu fi itar tawjih al qur'ani al qalba ila al'umuri al'atiya za ga ƙur'ani yana magana ta da hankali in ya yi amfani da ita yasa yake kawo ta yana kawo ta wani lokaci wajen al'itiba ɗaukar wa'azi bi da lalati ayatin lahi filkauni wato a ɗauki wa'azi game da dalilan da suke nuna ayoyi na Allah a cikin kauni a cikin duniya kiran ko halitta ka gani da yace inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fi al-bahri ma yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifi ar-riyahi was-sahabi al-musakhkhari bayna as-sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qiluna ay hankali kina ay lura in ji malaman zauri to nan inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fi al-bahri ma yanfa'u an-nas suratul baqara ayat 164 amma cikin Ali Imran sai ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab da sauran ayoyi ya bada misalai da dama fahamu ma'ani kalamillahi wani lokaci in ya kawo kalma ta hankali yana magana ne kan a fahimci ma'anar maganar Allah wa ayatihi tashri'iyya da ayoyin shi na shari'a wal i'tibar biha a hankaltar su ba waɗancan ayoyi na halitta ba walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan على المتقين كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون kaga da adadin can mutu a ta an saki mata sai an kace Allah na bayyana mana ayoyi nan ayoyi na karatu na shari'a ake nufi misali ne kawai guda ya isa tadabburu awaqibil umur a hankalta ma abu na uku a hankalta ma karkon al'amura wal amalu bi muqtada al hikma ai aiki da hikima lal hawa ba da son rai ba na fata an fahimce ni nan ma qur'ani na amfani da kalmar ta hankali ka hankalta ma karkon al'amari ba farkon shi da tsakiyar shi ba Allah ce a ta'amuruna nasa bilbir kuna umurtan mutane da aikin da'a watan sauna anfusakum sai ku manta da kawunan ku ko ku bar kawunan ku wa antum tatluna alkitaba kun ku kuna karanta littafi shan afala ta'qiluna ba ku lura cewa abinda kuka yi kamar kuna sa wani na shi samu nasara kai ka fada cikin halaka wa ga yardan maka ne da wannan sha'ir yace umurun yadhaku sufaha minha wa yabki min awaqir halabib al'amura na waɗanda wawaye suna dariya amma mai hankali ya san akwai matsala kina idan mun kadi ba waɗannan mustalahat na ar-ra'yu da al-aqlu an gane ko da al-ijtihadu malam yace mutarabitatun mutakamila a safha ta 439 inda yace wal khulasa yace far ra'yu min madullatihi al-ma'nawiyya fi al-lugha wal istilah an-nazar wat tadabbur ya an ce ar-ra'yu a cikin lugha da istilahi ma'anar da yake doka yana dokar an-nazaru kallo wat tadabburu da kuma yin tadabburi kallon karkon abu wal aqlu da hankali yake nufi wa ta'ammulu da ni'imta dubi inji malaman zaure tsawaita dubi da zarfafa tunani wal ijtihad shi ko an ce ijtihadi al maqsud fil lugha fil fil istilah cikin istilahi huwa bazlul wus'i ka bada kokarinka ka zuba kokarinka fil nazari a cikin kallo aw bazlul faqihi ko ko faqihi ya zuba kokarinsa bazul faqihi wus abin nan wus ahul aqli kokarin shi na hankali fi istinbat al ahkam shar'i ya cirato hukumce hukumcin shari'a min adillatihi daga adilla na shari'a kinan wa amma al aqlu fa min ahammi a'malihi shi ko hankali na daga cikin mafi muhimmancin ayyukan shi fil qur'ani a cikin al qur'ani al i'tibar daukar wa'azi da lura bi ayatillahi ga ayoyin Allah fil kauni na halitta wanda ke duniya wal abin nan wal fahamu da fahimta anillahi ga Allah fi ayatihi ash-tashri'iyya ga ayoyin shi na shari'a da ya hukunta ba wasa bane akwai hikimomi wal i'tibar bil hawadith da kuma ɗaukar wa'azi game da abin da ya faru wa tadabbur awaqibil umur da kallon karkon al'amura wal amalu bi muqtadal hikma kuma kai aiki da hikima abin da ya dace lal hawa ba da son rai ba kenan dai kaga dai suna kusa da juna an gane ko domin duk mutumin da yake aiki da son rai to karshe sai ya ga da bai su an ka ce Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum yace mi wa fariqan taqtulun kaga bima la tahwa anfusukum kai abinda kaka so sai abinda dace da son ranka wannan shine ka dauke shi a matsayin shari'a to kaga ai wannan hayaniya ce ba sai ko ana fahimta ta ba sai abin da ranka ga su laraba sun kace man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so sai haɗu abin da bai so haka in kace zaka yi abin da ka so ka cutar da mutane to mutane suna shirye su mai maka da martani kowa yi kai eh ko da ba mai rama martani kai tsaye ba to ka jira akwai sakamako yana tafi hujjiyatu tafsir bil ra'yi bi ijtihadi ar-ra'yi wal aqli kenan me ya hujja shi ita ce fakarar mu a fasali ta biyu ta farko a fasali ta biyu a fakara ta farko hujjiyatu tafsir bi ijtihadi ra'yi wal aqli fakara ta biyu dawabituhu wa shurutuhu me sharuddan sa da ka'idodin sa sune dawabit jam'i ne na dawabita ka'ida kenan al fakara thalitha fi awjuhiha hanyoyin da ake bi ayi tafsir bi al ijtihad ko ar ra'yi idan muka duba malam ya kawo maganganu yace hujjatu tafsir bi ijtihadi ra'yi wal aqli da ijtihadi da ra'ayi sai ya ce adillatul mani'ina akwai waɗanda sun ka hana sun ka ce babu wani ijtihadi cikin tafsiri an gane ko ko kai tafsirul qur'ani bil qur'ani kai ijtihadi ka hada wata aya da aya sun ka ce babu shi daga cikin hujjojin su wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna suka ce to ai wannan ka hadi ka hadi magana daga Allah baka da ilimi kuma Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun sun ka ce kenan wannan duk ya shiga ciki sannan sun kace Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim an saukan qur'ani don ka bayyana mutane don haka annabi yayi bayani ba a bukatar wani ijtihadi sun kawo asar da hadisai hadisi na Abdullah ibn Abbas wanda yana cikin surar Tirmidhi man qala fil qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nari an gane ko da kuma hadisi na Abdullah ibn Abbas wanda shi ma Tirmidhi ya ruwaito shi ittaqul haditha anni illa ma alimtum ku ji tsoron hadisi daga ne sai abin da ya bayyana gare ku ma'ana kiran riwaya to cikin shi wa man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar an gane ko akwai asar daga magabata su ma an kawo su malam ya kawo su kuma kuma san asar guda hudu amma tunda mun kawo ayoyi da hadisai abin nan waɗanda sun ka halatta ana irin tafsiri amma da ijtihadi ko da hankali ko da ra'ayi su kuma sai sun ka kawo dalilan su ko ba haka ba shi yasa mas'ala sai ka saurari dalilan kowa ko alƙali kake sai ka saurari dalilan kowa sun ka ce abu na farko Allah ya ce afala ya tadabbarun alquran shin ba su tadabburin alqurani a to ko yan an ce ai tadabburin qur'ani ai an ce a tsaya ga abin da dai an karwaito ai babu wani tadabburi kawai sai a ce ga wani da fassara take sannan Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna dan ku hankalce shi to in ko ba in an ce hankalce shi kenan tadabburi da ra'ayi da ijtihadi ya shigo ciki kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna cikin zukhruf ita yusuf ita anzalnahu zukhruf ja'alnahu afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha sannan malam ya kawo magana imamu tabari ina fata an fahimta ba sai mun kawo ta ba daga cikin sunna kuma akwai hadisi na abdullahi ibn abbas an gane ko wanda bukhari da tirmidhi ya kawo shi allahumma allimhu alhikma allah ka sanar da shi hikma a wata riwaya allahumma allimhu alkitab kawai an ce a sanar da shi hikma yana nuna cewa kenan zai iya yin ijtihadi yayin yawwa cikin sahihu sahihu muslim manzo Allah sai ce allahumma faqqihhu allah ka bashi ilimin fiqh nan ba fiqh irin wancan na malikiya da shafi'iyya da abu hanifa ba an gane ko man yuridu Allahu bi khairin yufaqihu fi din nan ba ana nufin maza ba shi fiqhu fi din domin lokacin da an kai wannan hadisi babu Imam Malik babu Abu Hanifa babu Shafi'i babu Ahmad bin Hanbal ana nufin fahimta addini shamila da abin da shafi akida da sauransu an gane ko to akwai riwayoyi da ya kawo kusan daban-daban bayan waɗannan almuhim akwai riwaya ta Ali ibn Abi Talib Imam al-Bukhari ya kawo ta an gane ko ko mu ce asar nashi aba juhaifa sa'alahu wala indakum min shay'in ma laysa fil qur'an shin kuna da wani ilimi wanda bai cikin qur'ani wa qala marratan ma laysa inda nas kenan wani lokaci yace ba abin daga wajen mutane ba fa qala sai yace ilimin da kenan mutane ba su da shi wallazi falaqal habba na rantsi da wanda ya tsaga kwaya ta fito wa bar annasaba ya halicci annasama dan adam galibin wanga kalma suna amfani da ita yanzu cikin ilimin geography ma indana illa ma fil qur'ani ba mu da wani ilimi sai wanda yazo cikin alqur'ani illa fahman yu'tar rajul fi kitabi sai ilimi wanda Allah yake bayarwa ga bawa a cikin littafinsa ba sani ko mun fahimta ba ma'ana kenan aliyu ya yarda da cewa Allah yana iya ba mutum fahimta cikin littafin Allah in yayi tadabburi yayi ijtihadi wa ma fi sahifa da abin da ke cikin as-sahifa takarda qultu wa ma fi sahifa menene cikin sahifa qala al aql na al aql shi na nufin ba hankali ba diya hukuncin diya wa fi kakul asiri da hukumce hukumce na kamammin yaki yadda za a bantale su ko a sake su wa Allah yuqtala muslimun bi kafirin ka akashi musulmi da kafir kaga wannan nuna cewa ana yin ijtihadi sannan kuma ya kawo asar balma ya ce wa zalika akthar min an tuhsar akwai asar daga magabata wanda suke nuna ana iya yin ijtihadi ya kawo asar guda uku akwai asar na abubakar as-siddiq wanda ya kawo istihadin shi ra'ayin shi fil kalala ya ce zan yi ra'ayi zan yi istihadi in na yi daidai to daga wajen Allah ne in kuma na yi kuskure to daga gare na daga shaidan an gane ko yawwa ya kawo kuma asar na abdullahi ibn abbas yana cikin sahihul bukhari wajen tambayar da sayyidina umar yayi ma magabata daga cikin sahabbai ba su gane fahimtar wata aya ba ma'ana ba su ne fassarar lafazinta sun kai amma manufarta da ya nema Abdullahi ibn Abbas ya bashi wannan wannan ya faru a cikin suratul baqara wajen aya aywaddu ahadukum da kuma ya faru kuma a riwayat Abdullahi ibn Abbas wanda tana cikin sahih bukhari game da fahimtar idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai malam yazo ya ce domin shi ne idan ja rasulullah an nuna in nasara Allah ta zo manzo Allah ya tasbihi ma'ana yayi sallah yayi tasbihi ga Allah amma ibnu abbas ya ce abin da fahimta ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kusa saboda da wahayi ya kare kenan shi kenan kaga wannan ma'ana ce da ana iya fahimtar ta yanzu sai mu zo mas'ala ta uku fil jam'i baina adillatil mani'ina wal mujawwizina adillasu to waɗanda sun ka hana sun kawo dalilansu waɗancan waɗanda sun ka yi su kuma sun kawo dalilansu sun ka ce ana yi amma ya za a yi aljam'u a hada an gane ko to ga a gurguje abubuwan da ya kawo an ya kuna lil insani yuhmalu adillatul man'i waɗanda sun ka hana za a ɗauki dalilansu alal wujuhi an ya kuna insanu fi amrin ma mutum ya kasance yana da a cikin wani al'amari ra'ayun wani ra'ayi musbaqun wanda ya gabata walahu ilaihi mailun yana da karkata zuwa ga wannan ra'ayi an gane ko min tab'ihi na ɗabi'arsa wa hawahu da sarransa fa ya ta'awwalu alqur'anu ala zalika sai ya fassara alqur'ani akan wannan ra'ayin wa yahtajju bihi ya kafa mishi hujja ala tashihi gharadihi dan ya ingantar da manufarsa bi haythu law lam yakun ta fuskar da zai bai kasance ba law lam yakun lahu zalika ra'ayu in ba da yake da wannan ra'ayi ba wal hawa da son rai lakana la yaluhu lahu min alqur'ani zalika alma'na da wannan ma'ana bata zo ba ma'ana mutum yana da ra'ayi yana son sai ya tabbatar da ra'ayin shi shi ne suka ce ma layyu a alaƙin nusus a karkatar da wuyan nassi don ya buƙatar ka wanda zamanin ga kunga ana yin shi an yi tasara a ila tafsirin ƙur'ani bi zahirin arabiyya kenan adillatu waɗanda sun kana kawai mutum ya fassara da yaren larabci shi kaɗai ba tare da hankalta mai riwaya ba nan za a ɗaukar dalilansu an ya kuna tafsiru gairu jarin ala kanuni lugatil arab ko a yi tafsiri ba akan tsarin da ya dace ba da ka'idodin larabci shine kanun wala muwafiqan li adillati shar'i kuma ya saba ma ko ko bai dace da dalilin shari'a ba to kenan nan zamu gane cewa waɗanda sun ka hana ga irin nau'in da suka nuhi wanda an ka hana yanzu kuma sai mu zo da wabitu tafsir bi ijtihadir ra'yi wal aql waɗanne ka'idodi ne idan mutum zai bi shi tafsirin alqur'ani da ijtihadin sa to ga su suna kasuwa gida biyu dawabit khuluqiyya khuluqiyya ƙa'idodi na ɗabi'a a ɗabi'ance sai kuma dawabit ilmiya ƙa'idodi na hankali to sai mu bi su ɗaya bayan ɗaya dawabit khuluqiyya dawabit na ɗabi'a su ne na farko na farko akwai al-mawdu'iyya abinda ake nufi da al-mawdu'iyya malam yace wal maqsudu bihi at-tajarrud anil hawa mutum ya tsirautar da kanshi daga son rai wal mailu shakhsi da karkata ta dan adam karan kansa wal ibtiadi mutum yayi nisa an muwajahati nususil qur'an ya fuskanci nasoshi na alqur'ani bi muqarraratin madhhabiyya da waɗansu abubuwa da ya tabbatar na mazhabar shi musbaqa waɗanda sun gabata sawa'un kana al-madhhabu sahihan ko da mazhabin ya zama to gaskiya au batilan ko ƙarya fa inna sihhatal madhhabi malam yace ingancin mazhaba wanda mutum ya tafi ko ra'ayin da mutum ya tafi akan shi la yubarriru tafsir alqur'ani bihi ba shi ke nuna cewa ba ya halatta ayi tafsirin qur'ani da shi idan lam yakun alfazuhu idan lafuzan alqur'ani sun ka kasance wa ibaratuhu da kuma ibarorin alqur'ani siqat lidilalati alaihi ba an kawo su bane dan su kafa wannan hujja kakka tahi ko da mazhabinka ya zama to gaskiya a ba shi ke nuna wannan dalilin da ka kafa ba yana gaskata wannan sai in ya zama to a'a kenan idza lam takun alfazuhu wa ibaratuhu siqat lil dalalati alayhi kakka zo ya zama to lafazin alqur'ani ba a kawo su ba dan kafa hujja akan wannan to in baka hankalta ba wannan ba sai ka kai banna shi yasa kun ga duka alfirqud dalla galibi irin wannan suke ma tafsirin qur'ani sai su dauko abin da sun ka yarda da shi sai su kama neman dalilin da zai ba su dama sai sun kafa hujja akan shi sannan malai ya kawo magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akan wannan an gane ko akwai a cikin littafin sa muqaddimatu usul tafsir ka'ida ta gaba ya kawo maganganu da ka'idodin da ake bi shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma hanya na tafsiri na al-mubtadi'a abu na biyu cikin ad-dawabit al-khuluqiyya bayan al-mawdu'iyya al-anatu an gane ko da al-hamza ne wato shine jinkiri tafiya sannu-sannu wattawadhu' da kuma tawadhu' kankan da kai wal maqsudu bihi abinda ake nufi adamul jur'ati ala Allah kan mutun yayi yaji ga ubangiji ma'ana ya zama to kamar wanda bai jin tsoro Allah yana ganin ai ku tafsiri ba wani abu na ba shi ko tafsiri ce ko biki hatsari in wanda yamma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya an kace falyatabawwa maqadahu minan nar to ina ga wanda yamma Allah ƙarya ko ka san ƙarya kai yi ko ko ka kai kai tafsirin baka cancanta ba to ƙarya za ka yi kenan bil khawdi fi ma ista'thara Allah bi ilmihi musamman game da abinda Allah ista'thara Allah bi ilmihi Allah yake banta da sanin shi yaushe za a yi kiyama yaushe za ta tsayu ka sai kai wani lissafi ka fassara ka ce ga lokacin da za ta tsayu kaga wannan bannata ba sani ko muna fahimta ba to irin waɗannan kaga kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa yi masa ƙarya sai Allah ya haɗa shi ma tare da shirka قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون دم يبقى الله قريا قرشي دي شنا كسغا هلكا الله كمن سري تو يا كاو magana ibnu abbas an gane ko wanda ibnu jarir at-tabari ya ruwaito cewa tafsiri ya kasu gida hudu wajhun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha akwai tafsirin da larabawa sun san shi cikin zancen su ma'ana ta fuskar yaren larabci suna ganewa wa tafsirul la yu'dharu ahadun bi jahalatihi akwai tafsirin da ba wanda za a yi ma uzuri game da jahiltarsa wa tafsirun ya'lamuhu ulama akwai tafsirin da malamai dai sun kasan shi wa tafsirul la ya'lamuhu illa Allah akwai kuma tafsirin da wato ba wanda ya san shi sai Allah an gane ko kenan sai ka san matakai na tafsiri duk da yake Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo wannan asar a cikin suratul Ali Imran wajen huwa allazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat to ya kawo bayani karkashin su mai so ya koma can ya gane shi sai kuma abu na uku na gaba wanda ake so cikin ad-dawabit al-khuluqiyya al-ikhlas in za kai kai don Allah ba don ka yada sunanka ba ba don ka shahara ba ba don a ji tsoronka ba ba don a san kayi karatu ba ba don a san kayi su daga gidan malamai ba ba don ka tallata wani abu ba na duniya wattaqwa kuma ka zama to ka siffantu da tsoron Allah domin yana daga cikin abin da zai taimaka maka Allah ya baka hanya in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan amma in ya zama to a babu ikhlasi to sai ka istibanda ta shigo ciki Allah kai mu da tsari eh shi ko duk wanda bai jin tsoron Allah sai ka iske zuciya ta yi ta yi kaushi ina fata an fahimci ni sai ya zamanto yana banna kaji Allah ya ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadi'i da zuciya ta bushe ta kekeshe sai ga sunan suna tawilin aya ba irin yadda ta dace ba kaga Allah Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da mummunan niyyar su Allah kai mu nasiri al-muhimmu ya kawo aya sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq Allah zai juyar da ayoyin shi daga masu girman kai ba za su gane ba ko an yi wa'azi kuma sai su kiya su ce ba su yi sannan kuma ya kawo hadisai karkashin wannan kusan hadisi uku akwai hadisi na Abu Huraira da na Jabir da hadisi na Abdullahi ibn Umar wanda suke tsoratarwa game da cewa wanda ya nemi ilimi don duniya to zai shiga wutar jahannama da haka kada ka nemi ilimi don saboda kai jayayya da malamai ko kuma don saboda kai alfahari ko kuma ka yi jayayya abin nan don ka yi tinkaho da malamai kai ma a sanka ko kuma ka yi jayayya da jahilai ko kuma wawaye ko kuma don saboda wala takhayyarul bihil majalis don saboda a zaɓe ka ka zamanto babba a majalisa in kana haɗi babu mai haɗi wannan duk munanan ɗabi'o'i ne Allah kai mu tsari abu na biyu cikin dawabit na tafsir bil ma'ana shine ad-dawabit al-ilmiyya al-manhajiyya ƙa'idodi na ilimi na manhaji hanyar da za a bi malam ya ce to akwai abubuwa guda biyu at-ta'sil wa at-ta'hil rike da kyau at-ta'sil shine ta'sil ƙa'ida abi ƙa'idodi daga al-asluna at-ta'hil daga al-ahluna shine mazau inji malaman zauri cancanta in an cewa ne su ne ahalin kaza ma'ana su cancanta kenan na farko at-ta'silu ƙa'idodin da za a bi malam ya ce to al'usulul muttafaka al'usulul ilmiya al-muttafaq alaiha ka bi ƙa'idodin da an ka ittifaki a kansu wanda malam ya ce mun faɗi su can farkon tafsiri wajen usulul tafsiri da masadirin tafsiri sai inda an kawo magana tafsirul qur'an bil qur'an in baka sami fassara ba sai kai tafsirul qur'ani bis sunna in baka samu wannan ba tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba in baka samu wannan ba tafsirul qur'ani bil lugha ko ka hada duka waɗannan ba gaba daya in an same su in kana iya sai ka hada abu na biyu at-ta'hil cancanta malam yace wa naqsudu bi zalika ta'hil al-mufassiri nafsahu mutun ya shiryar da kansa wa idadiha ya tattali bi iktisab al-ulumi ya nemi ilmin mukka allati hiya adwatu tafsiri kitabillah wanda suke bashi dama yayi tafsiri tunda ba kowa na ba zai zo kawai ya ce zai tafsirin alkur'ani ka ji ka nemi ilimi ko ko dai son dina kai kai ma a ji sautinka to malam ya faɗi abubuwa malamai sun yi bayani kan waɗannan adawatun tafsiri yace mushibina wasu sun mushibina ma'ana sun yi magana mai yawa sun tsawaita magana wa mujizina wasu kuma sun takaita ya kamata ya kawo wa mutawassitina akwai wanda sun katsakaita bai kawo shi ba to daga cikin abubuwan da ake so adawat akwai ulumul arabiyya ulumul ala bi sifa amma kenan ka san ulumul arabiyya ilmu kan larabci kamar ilmu mufradatul lugha cikin mu'jam da annahu da as-sarf da al-ishtiqaq shi ilmu al-ishtiqaq ya bambanta da ilmu sarf ka san inda an ka cira to kalima an gane ko kaga misali kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa was sama'i zatil buruj asalin buruj ana nufin manya-manyan duwatsu ne ko benaye da asama amma kalima ta al-buruj asalin ta larabci tana nufin abinda az-zahiri ba boye yake ba wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula to kaga wannan ilmul istiqaq ke sai al-ulum ash-shar'iyya ka san ilmu ka na shari'a waɗanda za su taimaka maka wajen tafsiri ilmu usuluddin shine tauhidi ko aqida to yace au ilmul kalam malamai ba su sa ilmul kalam cikin ilmu tauhid an gane ko da kuma ilmul ulumul qur'an sai sa ilmul qur'an ulumul qur'an yake nufi wal qira'at da kuma ilmin qira'at wa ilmu usulut tafsir da ilmin usulut tafsir wa usulul fiqh da usulul fiqh wal hadith wa usuluhu da hadisi da usulukin shi was sira da sira al ulumul insaniya mala ya ka ulumul insaniya kat tarikh wa ilmul ijtima wat tarbiya was siyasa wa kadhalika mabadi' al ulumil kawniyah yace to waɗannan in mutum ya same su wa hadhihi tu'tabar min al-umumil mukammila umurun da mukammila suna cikawa allati tu'inu ala an-nazar al-amiq fi kitabillah ka san mabadi din su to mabadi din su da an kace ka sani ba yana nufin sai ka zama mutakassis cikin waɗannan ilmin mukka ba mun gane ko eh ba sai ka san mutakassis ce ba ala ayyati hal abinda da ya kamata mu gane anan shine cewa waɗannan ilmin mukka za su taimaka mani ba su ne umda ba kuma ba dole bane sai ka san su inda ka tafsiri an gane ko ko da ka san su tana yiwa saboda ka kafa hujjar wani abu bai inganta ba ko kuma sun faɗi kaza da ma akwai cikin alkur'ani ban sani ko muna fahimta ba to sannan daga ciki faqrar mu ta uku bayanu awjuh tafsirul qur'ani bi ijtihadi ar-ra'y wal aql hanyoyi nau'uka na tafsirul qur'ani bi ra'y wal ijtihad to sai malam yace to za a faɗi wasu daga cikin su ya ce wallati ya haduru da al'adu min ha kaga shi yin lokacin da ke rubuta littafin sai ce to ga misallan da sun ka zo mini a kwakwalwata don ya nuna maka cewa tana yiwa akwai waɗansu waɗanda ba su ba amma dai yanzu ga waɗanda ke tunawa amana ta ilimi kenan na farko akwai takhsisul amu bil aqli aw bil histi aw bil qiyasi ana iya takhsisin umumin qur'ani bil aqli da hankali aw bil histi shi ma yana iya gabbai waɗanda suke kan ilimi ko gani ko ji ko shaƙa ko tabawa ko kuma ɗanɗanawa wal ƙiyasi ko ko da ƙiyasi ai taksisin nassi takhrij manatul ahkam a fitar da manat manat shine ratayawa na anata ya rataya amma ana nufin illa takhrij illatil ahkam ake nufi ka fitar da illa ta ahkam hukunci au istinbat ilaha ko ka fitar da illolinta wannan takhrijul manat akwai shi mas'aloli ne guda uku cikin usulul fiqh suna daga cikin masalikul illa تحقيق المناط da kuma takhrij almanat an gane ko yawwa da guda ɗin na manta shi guda uku ne akwai takhrij almanat akwai tahqiq almanat akwai guda istinbat maqasid nusus hanya ta uku shine a fitar da maqsad na nassi shi ma yana daga cikin aujuhu bayan tafsir alquran bil ra'yi aw bil ijtihad التوفيق بين النصوص المو... التوفيق بين النصوص الموهمة التعارض ga yadda za a hada nassoshi waɗanda tana yiwa ana ganin kamar sun ci karo da juna a zahiri tun da gaskiya nassin da duk ya inganta ba zai ci karo da wani ba a hakika sai dai ta fuskar zahiri kuma ga yadda ake bi a yi taujihinsu to yanzu waɗannan guda hudu dukkansu za mu bi su insha Allah ta'ala mu ga mun ba da misalai kansu saboda a samu fahimta inda wato an ka sama gaba takhsisul amu bil aqli ai takhsisul am da hankali an gane ko malam ya kawo kusan misalai da dama amma yanzu misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa uh, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annususu dala ala umumi taklifi li jami'in nas nasoshin da suke nuna duk mutane an dora musu shari'a yace khussa min haman la ya'qilu malamai da hankali sun ka fitar da mahaukaci da Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ayyuhan nasu mala abdullahi ya shahi dukkan mutane to amma sai an ka ce banda mahaukaci kaga Allah bai ce ya ayyuhan nasu ghairal majanin da hankali da an ka fitar da wannan eh kaga akwai at-takhsis bil hissi a fitar da abu da hissi kuma inda Allah ce inni wajadtum ra'atan tamlikum wa utiyat min kulli shay an ba ta dukkan komi to da hankali malamai sai sun ka fitar da dukkan komin nan malam bello to an ba ta dukkan komi to shi Allah kenan ne mai saura ban sani ko muna fahimta ba kaga nan ana fi an ba ta dukkan komi wanda ake ba yan adam na masu mulki gwargwado wasu malamai ma ba da hankali sun ka fitar ba da nassi sun ka fitar an gane ko shi ne annabi suleiman allah ya ce walakar ati na dawo da suleiman ilma wa ƙala alhamdulillahi lalazi faddalana ala kasirin min ibadihil mu'minin wa warisa suleimanu dawud wa ƙala ya ayyuhan nasu ulimna muntiqatai wa utina min kulli shay shi ba ta mashi dukkan ku kaga shi nashi za ka fitar da hankali da ya ce an ba shi dukkan komi ba sai kuma fahimta ba to in Allah ya ba shi dukkan mulkin komi ai kenan babu na Allah kenan amma da nufin duk abin da ake ba mutane malamai suka ce shi yasa ma Allah ya jarraba shi da ya ce wa uti na min kulli shay'in sai Allah ya jarrabe shi don sai gashi tsuntsu hudu da yazo ya ce mai kuma akwai wata mace mai mulki wa uti ya min kulli shay'in kaga sai kai takhsisin na Sulaimana da na Balqisu bin Nassi ka yi taksisin na balkisu da sulemanu bin nassi ko kuma bil akli in ka ɗauka ba sai ka kawo nassi ba wa utiyat min kulli shay'in da hankali zaka fitar cewa ai mulkin Allah yana nan shi yasa da anka ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha'u Allah yana bada mulkin shi ga wanda ya ga dama a'a yana bada sashen mulkin shi don yan Allah baka mulkin shi gaba ɗaya to ina na Allah kenan Allah ya kyauta da sauransu dai malamai sun kawo irin awalam da makillahu muharraman aminan yujiba ilaihi ko tujiba ilaihi samaratu kulli shay'in kaga ba dukkan ƴaƴan ta ce akai makka ba da kuma tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha amma shin kin shi bai da wannan ba makhsusun ne bil hissi yace don an ce fa asbahu la yura illa masakinuhum kenan takhsisi ne bil nass ba bil aqli ba don la yura illa masakinuhum an yi takhsisin abubuwan da iskan bai kare da shi ba alwajhu thani abu na biyu التخصيص بالقياس shi ko taksisi da kiyasi kenan malam ya dauki al-ijtihad wal hiss idu ya bada misalin su amma sai ya hada su amma shi sai ya hada al-aql wal hiss sai taksisi da kiyasi yana daga cikin tafsiru bil ijtihad ko bil ra'yi ko bil aql shi kuma takhsis al-am bil qiyas kai taksisin ami amma da kiyasi kaga da Allah ya ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mai ata jalda kaga dukkan kulla wahidin dukkan su ana musu bulala ɗari ko ba karan bane to amma sai an ka zo an ka ce kullukin nan fa idza uhsinna ko ahsanna qira'a fa ina tari bi fahishin fa alaihin nisfu ma alal muhsanati min al azab kaga an ka khassasa umumu zaniyat mata waɗanda aka ce sun yi zina an ka hidda al'ima baiwa ita ma ai mata bulala ɗari amma nan mukhassas ne bilmi bin nas tun da ga aya cikin qur'ani cikin suratul nisa'i to shi ko yanzu kuma sai an kai takhsisi na nassin bil qiyasi sai an kai qiyasin bawa akan mi akan ama saboda dalilin da yasa ita an kace araba mata ai saboda bauta shine wasfus salih al mu'athir fil hukm sai aka to shi bawa shi ma bulala 50 za a yi mai kaga an yi takhsisin nassi bil mi bil qiyasi kiyasi na an kai ita ama bin nassi shi ko al'abdu bil kiyasi misali guda zan kawo don ba sai mun tahi zuwa ga misalai masu yawa wani ya kakko sun misali uku karkashin wannan sai alwajhu thalith fuska ta uku an gane ko shine istinbatul ilal ahkam ay istinbatin illoli na hukunci an gane ko da shi ana tafsirin ana tafsirin nassi an gane ko ilalul ahkam in mun ka diba shari'a ta zo ne da al-maqasid maqasid guda shidda ko ba ka nan bane wanda su ne hifz kulliyat al-maqasid ash-shari'a ad-din wan-nafs wal-aql wal-mal wal-ird wan-nasl aw an-nasab wadanga su ne maqasid sitta a kiyaye addini addinu kenan hifzul nafs a kiyaye rayuka hifzul aql a kiyaye hankali hifzul mal a kiyaye dukiya hifzul ird a kare mutunci hifzul nasl aw nasab a kare dangantaka wadanda sune manya manya abin da shari'a ta ce a kiyaye ina fata an fahimta to yanzu idan an ka zo sai ayi istinbat in ilal karkashin wannan da Allah ya ce azzaniyatu wazzani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda an gane ko ai musu bulala ɗari amma ba a faɗi dalilin da yasa an kace ba ai musu bulala ɗari shi kuma bawa sai an kace baiwa an kace ai mata bulala mi hamsin an gane ko to amma yanzu ya zamu istinbatin illa tunda ita baiwa an ce 50 za a yi mata sai mu tambaya to ita me yasa an ka yadda ta menene illatu takhfif anha shine arbiqu to sai mu istinbatin illa tunda mun kai istinbatin illa sai mu hada bawa shi ma ya shiga karkashi kaga nan mun yi wato tafsirul qur'an bil ijtihad tunda ijtihadi ne mun kai mun kasa bawa karkashin wannan ba sani ko mun fahimta ba to ya kawo kuma misalai karkashin wannan na shari'a wanda ba sai mun abin gaba kusan misali uku ya kawo guda ya isa karkashin wannan alwajhur rabi'u fuska ta hudu wadda ake tafsirul qur'ani bir ra'ayi ko bil ijtihad istinbat maqasid nusus akalli nassi karan kansa an gane ko sai a yi istinbatin maksad na wannan nassi wace manufa ce ina fata an fahimce ni alhikam wal masalih wal asrar shine ake cewa alhikam hikimomin da nassi yake kumshe da su da maslahohi da yake dauke da su da asraru sirrori da yake dauke da su sirrori na hukunci ba wancan sirri ba na da aka ba mutane lakani ina fata an fahimta yawwa sannan malamai sun faɗa cewa wanda zai yi ƙoƙarin ya fiddo istinbatin alhikam wal asrar za ku iske malamai sun yi istinbati na asrar da alhikam wani wuri malami ya samu dacewa wani wuri malami bai samun dacewa to amma dai malamai sun kace akwai ka'idodin da ya kamata ka hankalta in za ka istinbatin asrar da alhikam kakka yi guluwi kuma kai tafridi kaga wasu musu ma yarda ana ana istinbatan ilal wal ahkam ba amma kuma malamai sun ce a duk ayoyin tadabburi da hankali suna nuna ana iya istinbatu don an ce kai amfani da hankalinka fa atabiru ya ulil absar amma abinda ake so al iqtisadu fi ta'lil al ibada in abu yadda ibada na ka takaita wajen hiddo illolin shi gakka sai ka zarhaha don in ka zarhaha yanzu ana samun banna yanzu in ka tahi shi na ma wadansu sai sun ka wuce sun ka ce mai falsafatul ahkam al'ali ilal ahkam za a cewa ko istinbatul ahkam ga a ce falsafa a mai da addini ya koma filozofi to kaga yanzu in an ka zo an ka ce me yasa muke sallah in za ka farawa za ka ce Allah ne ya yi umarni a yi ibada shi ne illa ta farko gakka ce a in mutum ya yi sallah yana jin ƙarfi sai wani ya ce ɗan altar sai ya ce to mallan ni dai a bar da ba sai na yi sallah ba bari in ɗauki ƙarfi na yi jin ƙarfi kaga wannan bai dace ba ko dan baro ce ai ai mallan in ni gudu ya in ya sallah saboda gudun da nake yayi bani courage da energy to ba a yarda da wannan abu na biyu in mutum zai istinbati at-ta'lilu bi amrin jami'in mani yayi ta'lili da amrin al'amari jami'in wanda ya tattaro illoli mani'in zai haɗa wani su illoli waɗanda ba su dace ba su shiga ciki kaga yanzu misali wanda zai cewa an haramta cin nama alade ne saboda ya annahu ya akulul qadurat yana cin abubuwa masu qadurat masu masu kazamta kenan an gane ko to kaga in mutum ya ce don saboda alade yana cin kazamta ya yi shuru akwai matsala sai su to alaji kan mallan ai mu muna iya samun alade mu kai shi ya rinka cin abinci wanda tsarkakakki ina fata an fahimci ni to kaga wannan wannan ba zai isa ba an gane ko da haka ya kamata a yi hattara ko ko mutum ya ce maka a in kana cin naman alade za ka samun gaira ba ka samun gaira yana haddasa diyasa shi ne mutum ya zama to bai da kishi da yusi ko ba ka nan bane sai a ce maka to idan haka nan na tun da diyasa yake sawa shi naman shi wannan ya ce to ai su akwai masu cin naman alade kuma ba su da wannan diyasa ke sai a ce maka a'a asalin shi rayuwa cikin al'ummar da ba ta da gaira shi na haifin mata da wannan kaga sai shi kokari amma sai an ce mai a abu na farko Allah ya hana shi akwai cututtuka da dama waɗanda wasu na daga ciki misali ko ka kawo jami'i mani ko ko ka ce a'a ba su kadai bane adamul iqtisar ala ta'lilat al maddiya in za ka yin ta'lili istinbadi hukunci gakka hiddo hikam da ilal kan abin da yake maddi an gane ko ma'ana kawai ka tsaya kan abin da ake gani yanzu misali in muka ce me yasa Allah ce ara wallahi sai a ce a saboda in jikin mutum na da abin ga dauda an gane ko to ya je ya tsarkaka a ba wannan daya shi kadai na ba eh haka nan wani na yace to ai aljikan mallan a bar ni in shiga fisin in yi wanka duk ya haɗi kaga wannan abin nan kaga akwai matsala to wannan su ne abubuwan da ake son mai istinbati ya yi hattara da su yanzu za mu ba da misalai da malamai sun ka kawo kusan akwai misalai karkashin wannan fakra da malam ya kawo kusan ya kawo misali kusan guda biyar ina fata an fahimta misali biyar ya kawo amma za mu ɗauki wato guda an gane ko yadda ake istinbatin illa misali na uku zamu dauka yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayni an ce namiji yana da rabo biyu mace tana da guda kaga wannan ya ce to ai duk iya ne sai an kace ja'alallahu lizzakari Allah ya sanya ma namiji du'fa malil unsa ridin abinda mace take da shi an gane ko walil waladi Allah ya sanya ma walil walil walidi an ba mahaifi du'fu malil walidati ridin abinda mahaifiya take da shi an gane ko tunda in uwa na nan uba na nan uba zai dauki biyu uwa ta dauki daya ma'a du'fil unsa tare da cewa kuma wacce ta rauni wa ajziha tare da cewa kuma tana da kasawa adal iktisabi wajen neman aiki da kuma samun abin samun abinci da kuɗi li'anna al-asla menene hikimar da ta sa an kai haka domin asli wal ghaliba abinda an mafi rinjaye a cikin halaye an yakunal inasu mata su kasance iyalin alal zukuri iyali ne na maza ma'ana maza ke ɗaukar nauyin rayuwarsu kidan kaga sai an ka ce faza da fi sahmi man ya'uru unsa sahmi unsa faza da fi sahmi man ya'uru sai an ka ƙara a cikin rabon mace man ya'uru unsa wanda yake ɗaukar nauyin mace sahmi unsa rabonta ma'ana dai abin da yake son ya ce tun da kai ke ɗaukan nauyi sai an ka ƙara maka tun da shi uba yan an ba shi biyu an kama uwa ɗaya to wa zai ci da gida uba kaga har yanzu cikin rawar shi na za a ci ita na sana na aji to kaga wannan istinbatin illa ne wanda yake mi wanda yake an yarda da shi bayan kuma mun ce mutum ya hatara da can guda uku ya kama misalai guda biyar wannan ya isa alwajhul khamis hanya ta biyar aljam'u bainan nususil muhima litta'arud hada nasoshi waɗanda tana yiwa kana ganin kamar sun ci karo da juna to wannan yana buƙatar musan cewa a'a a hakika aya da aya ba su cin karo da juna hadisi da hadisi in sun inganta ba su cin karo da juna aya da hadisi in sun inganta ba su cin karo da juna sai dai a zahiri kana ganin wannan sai dai kuma menene sai ka iske ana son aini ana son ayi aljam'u in baka san kaifiyatul jam'i ba kuma sai ka tambayi malamai da dalibai a gani amma in ba haka nan ba ai babu ƙarya sai dai in baka sani baka tsaya har lokacin da Allah ya baka ganewa ina fata ana fahimta ta in mun ka duba wajen huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wannan aya karkashin tushinqiti yake cewa ya jima tsawon lokaci yana tunanin yadda zai samu yadda zai hada ta da wata aya ya jima sai da wata rana Allah subhanahu wata'ala da ita da ayar da ke cikin suratul fussilat wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin da Allah ce khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ya halitta muku fi limadina kama an rage an yi halitta an kari to alhali ko wasu abubuwan yanzu ake halitta su sai ya ce a'a nan khalaqa bi ma'ana qaddara don ya ce qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasi min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha nan qaddarawa ake nufi ko kuma ka dauki khalaqa an yi an kari fi'ili madina dan saboda li annahu mutahaqqiqul wuqu'i tabbat zai tabbata da abinda zai zo gaba qur'ani ya galibi yana amfani da fi'ili madi don abin tabbas na babu wata matsala wa nufikha fi suri an yi busa a cikin kahu yanzu an yi busa zuwa gaba za a yi wallahu ta'ala alam sai malam ya kawo namadij wato kamar misallai na daf'u iham in nasi ya zo kamar yadda za a tunkuɗe shi tunkuɗe wato kenan abin nan kuma malamai sun yi littafi littafai mazance akan haka shankiti yana da daf'u iham littirab an ayatul kitab da kuma as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha da muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi da sauransu an gane ko kuma cikin taimakon Allah da falala Allah da rahmar sa ya ba mu iko wadan littafan guda biyu da ni faɗa da daf'u da as'ilatul qur'anil majid mun karanta su a cikin studio na sunna tv eks an samu an yi su an kari kenan mai so sai ya neme su akwai kuma sauran littattafai da malamai suka kan wannan fanni wanga akwai mushkilul qur'ani na abin nan na abin nan abin nan abdulsalam sultanul ulama an gane ko akwai kuma izalatul ilbas an kalami rabbin nas na ustaz dr ahmad sa'ad al-khati da sauransu to almuhimmu ga misallai cikin tafsirul qur'ani bil ijtihad ko bil ra'i an gane ko wani lokaci sai ga kamar da su shi sun ci karo da juna ya za a hada su ga amfila Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi su waɗanda za su shiga aljanna za su yi imani da gaibi ko ba haka nan bane to kuma sai Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibi sai Allah kuma an ce kai imani da gaibi to ya zai kai imani da Allah to Allah gaibi na an gane ko to kaga na akwai matsala tunda an yi yabo an ce waɗanda za su ga aljanna suna da sun san gaibi sun yi imani da gaibi kuma an ce kun babu wanda ya san gaibi sai Allah to in baka san shi ba kuma ya za ka yi imani da shi eh to sai malamai sun kace yadda za a bi a hada ayoyin abinda ake nufi shine wa qad jama'a bainal ayati wa qad jumi'a bainal ayatayn bi anna al-ghaib alladhi yutlabu bil iman bihi wa yusni ala almu'mina bihi huwa ma dallat albarahinu alayhi na ana nufin da an kace alladhina yu'minuna bil ghaibi gaibin da nasu ya tabbatar da shi ya ce gaibi na sai ka tsaya iya ilimin da an ka baka akwai aljanna ka yarda akwai aljanna amma ya take a'a baka santa ba baka taba cin abin da ke cikin ta ba amma ka yarda duk abin da Allah ya faɗi da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tabbas akwai shi shi ko gaibi wanda an kace la ya'lamu fi samawati al-ardi ghaiba illa Allah mimma sta'athara Allah bi ilmihi abinda Allah bai san da kowa ba cikin halittun shi kamar yadda zo cikin hadisi a wista asarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak to nan kuma la ya'lamu fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah kaga akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul muqayyad rigima ce wanda ana tantance a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi wasu ce bai san gaibi wasu ya ce haka zaka ta ya san gaibi wanda Allah ya sanar da shi irin yadda Allah yake sanar da manzanni وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستبي من رسله من يشاء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله akwai gaibin da kuma manzo sallallahu bai sani ba wanda Allah ya kibanta da shi shi yasa ce walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma mastani su to in ba haka ba baka iya hada anasoshin kuma wani bai gane wani kuma rikici ɗaya za a yi a tashi baran baran balma wannan wurin akwai wani abu alladhina yu'minuna bil ghaibi waɗanda sun kai imani da gaibi kadiba cikin tafsir na Imam Al-Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an sun kai imani da gaibi ko ba ka nan bane kaga kuma Allah gaibi ne ko ba ka nan bane sai kuma Allah ya ce falana qussanna alaihim bi ilm yace wa makunna ghaibina kaga ya koyi baka shi kasancewa gaibi na ana nan yana nufin wa ma kunna ghaibina bi ilmina wa qudratina ba ba bi zawatina ba nan ko yu'minuna bil ghaib nan muta'alliqun bika Allah gaibi ne baka san hakikanin ubangiji ba wala yuhituna bihi ilman wannan shi abin da ake nufi wallahi Allahumma amin misali na biyu a cikin wannan don ya kawo misali kusan guda hudu ina ganin dukkan su muna yi mu dauke su tun da lokaci yayi mun halinsa na biyu a cikin irin aljam'u bainan nusus wanda yana shiga cikin at-tafsir bil aql wal ijtihad inda Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka ko fa innahum la yukadzibunaka aw taqra'a ba sa ƙaryata ka kaga wannan aya ta nuna aika hare musu ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace fa in kadzabuka fa qur rabbukum dhu rahmatin wasi'a wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin to yanzu ya zamu yi Allah ya ce fa innahum la yukadzibunaka ba sa ƙaryata ka kuma ce fa in kadzabuka kuma ce wa laqad kudzibat rusulun min qablika to a gani shi yasa cewa ba za ka karanta ka'idodin ilimi ba za ka ba kanka wahala an gane ko yawwa sai malamai sun kace abinda za a bi fa innahum la yukadzibunaka fil batin ba sa ƙaryata ka a can cikin zuciyarsu li'annaka indahum ma'rufun bil amana sun san kai mai amana ne wa inna ma yatazaharuna bi takdhibika suna bayyana sun karya taka liya suddu anka ai liya suddu nasu an su kange mutane daga gare ka haka za ka yi shekara ayoyi in ba haka ba aran ma dan qur'ani yuna an dauko ga aya an ga aya an buga ma kai kana zancen hadisi har cikin qur'ani in babu kaidodin ilimin ya za a fahimci qur'ani Allah ya taimake mu to kaga kamar ayar da Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum masu imani su yi wanda an kamace Allah zukatan su za su razana su firgita wajal shine tsoro qalu la tawjal ko ba karan bane kuma Allah ya ce masu imani kuma ya ambaci Allah suna samun natsuwa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah taw kuma duk ayoyin qur'ani da Allah ya kyauta sai malamai suka ce to hanyar da za a bi da an ka ce wajilat qulubuhum shine lokacin da an ka ambaci azaba Allah da wuta da abin da ya kama da haka sai hankalin su ya tashi in an ka ambaci rahama Allah da tausayin shi tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah kaga aka da kai ka samu ka abin nan misali na hudu na karshe wajen wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu kaga ni ko sai kuma anka ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah ga sunan dai cikin qur'ani to wani na hi zalunci na an ce mimman mana'a masajidallahi wani wuri anka ce a mimman iftara ala Allah kadiban wani wuri an ka ce man azlam min man katama shahadatan inda min Allah shin wanda ya boye shahadan ne an mafi zalunci ko ko wanda ya ma Allah ƙarya ko ko wanda ya hana ambaci Allah cikin masallaci kuma duk qur'ani na a alqur'anance inji dan qur'ani yuna to malamai sun bi hanyoyi daban-daban daga cikin su wadansu sun kace takhsisu kulli ayatin bi ma'ana silatiha ko wace aya za a keɓance ta da silarta ma'ana mimman tun da mansila ce ismul mawsul ne sai a ce wa man azlamu mimman mana a masajid Allah duk cikin waɗanda sun ka hana a shiga wurin wani wuri an gane ko da wanda ya hana mutum ya shiga gidan shi da wanda ya hana mutum shi shiga misali gidan cin abinci da wanda ya hana mutum ya shiga masallaci to cikin su babu wanda adda zalunci irin wanda ya hana a shiga ɗakin Allah don nan ne wurin ibada mun gane ko an yi taksisin sila da abin da take da alaka da shi azlamu duk cikin masu ƙarya babu irin mai ƙarya irin wanda ya ma Allah ƙarya duk cikin wanda ya ɓoye shaida to babu wanda ya ɓoye shaida da ta zo mai daga wajen Allah kaga sai ka haɗa wannan ka gudu eh kuma gudun da za ka yi ba na tsoro na ba don kai bayani wasu malamai sun kace innahu la ta'aruda baina hadhihi al-ayat babu cin karo li'anna nafiyal azlamiyya domin kore kasancewar mutum mafi zalunci shine azlamiyya la yaqtadi nafiyal zalimiyya ba yana nuna ba azzalumi bane ina fata an fahimce ni sai sun kace kai anna hadhihi aljara'im kulluha mutasawiyatun fil fadaa dukkan su sun yi tarayya a wajen muni shine fadaa fadaa alqubhu la akilu ma'ana in kuna neman azzalumai waɗanda daga gare su ba a samun waɗansu to ga sunan da wanda ya hana ambaci Allah a masallaci da wanda ya yi ma Allah ƙarya da wanda ya ɓoye shaida daga wajen Allah to suna za a kai ƙololuwa cikin su babu wanda yake wani abinda ake ce ma execo da da yaren faransanci an gane ko waɗansu kuma malamai sun kace anna hadha al-uslubu yu'ta bihi li qasd at-tahwili ana kawo irin wannan uslubi na don nuna tahwil tsoratarwa da hababbani tahwil wat tafdhi'a da tsoratarwa shine fadha'a tsoratarwa min gairi qasdin ila isbatil azlamiyya aw nafiha ba ana son a tabbatar da ga wanda yafi zalunci ko ko ga wanda yafi zalunci ba a ana ana son a nuna ku yi hattara da an ce wanga abu kaza wa man azlamu to lalle tabbat wannan yana nuna ana tsoratarwa ne ba wai ana nufin wannan yafi zalunci ko wannan bai zalunci ba wannan ra'ayi ne yana da rauni tunda an ce wa man azlamu kuma nan wa man istifham ne amma urida bihi nafyu ai la ahada azlamu ba wanda yafi wannan zalunci ina fata an fahimta to yan uwa dai ga dukkan alamu lokaci yayi muna halin sa babi biyu sun kai muna saura cikin wannan littafi insha Allah ta'ala za a zo a kare su cikin at-tafsirul ilmi da at-tafsir al-ishari abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh